إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya mana muwafaka abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara da zama su da fiye tsira da rikin duniya da lafiya alfarma sai bina mawala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin dai kitabul jana'izi za mu tashi sabon babi to
babun yabda'u bi mayamin al-mayyit babun yubda'u bi mayamin al-mayyit wannan babi kenan tabdiruhu hada babun in ka ji ya tanwini ya ce babun babun da ake nufi khabari ne na mubtada abun kaddarawa tabdiruhu hada ya ce hada babun wannan babi kenan yubda'u bi mayamin al-mayyit wanda ke bayani shi babin akan ana fara wankan mamaci ne ta bangaren dama ana fara wanke mamaci ta bangaren dama mayamini jam'u maimana jam'i ne na maimana dama to mayamini tsagin jikin shi na dama kaga abubuwan duk da suke dama hannun dama kafar dama batsagin jikin shi na dama to duk su ne mayamin sai hada su to babin da ke magana akan a fara wanke mamaci ta bangaren dama to
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عديه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها وموادئ الوضوء منها
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غسل ابنتي وفي غسل ابنتي في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوع منها وانا الحديث علي بن عبد الله المديني يا زنتتم abin da yace qala yace hadathana isma'il yace isma'il ibn ibrahim ya zantar da mu qala yace hadathana khalid yace khalid ya zantar da mu an hafsa shi kuma ya karɓo daga hafsatu bintu sirin an ummi atiya ita kuma hafsatu bintu sirin ta karɓo daga ummu atiya wadda duka madar din hadisin yakan kuma ne akan ummu atiya radiyallahu ta'ala anha yadda Allah ta bata gare ta balan sara ce kada aminci an sha bayani dai ita na daga cikin wanda suka yi mubaya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قالت ابن أم عطية قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غسل ابنته manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a cikin wankewar ibnatihi yassa sai da Zainabu radiyallahu ta'ala anha abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibda'na bi mayaminha wa mawadi'i alwudu'i minha in za ku fara wankan ku fara bi mayaminha tsagin jikinta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wurare gabubban da ake wankewa na alwala gabubban da ake wankewa wajen alwala to sai a wanke mata kaga to me mudabaka mudabakar tarjama watan hadisi da tarjama shine watan ibda'ana kufara kaga umarni ne ake ba mata ibda'ana ku fara amma wani kuma za a gace ibda'u ibda'u ku fara kaga ibda'u lamirin maza ne muqaddabai amma ibda'ana lamirin mata ne jam'i shi ma duk kowanne jam'in ne to me bambanci nan a ce ibda'ana ku fara da mata ake magana ko ibda'u ku fara da maza ake ake magana sai aka ce to inda aka ce ibdahu an yi la'akari da taglibi ne amma cikin wankewar cikin hidimar wanke ta akwai maza akwai mata to su maza menene ake tunani aikin su ba su yi mubasharar wanke ta bane ba a ba su rasa wani aikin da za a yi ko da a ce ku ɗebo mana ruwa in sun ɗebo ruwa sai su aji bakin kowa ga ruwan mun kawo kaga namiji wa aikin ga ruwan mun kawo kaga namiji ya aikin ko kuma a ce a ce a je a kawo likafani kaga maza za su je su kawo in sun zo bakin kofa sai su ce gashi mun kawo kaga su ma suna cikin waɗanda sun yi wani sa'ayi a aiki za ka yan tashi sai a kalle da mazan da matan za ka ce ibda'u ku fara ibda'u ku fara to sai kuma kai taglibi akan su maza saboda arjalu qawwamuna lin nisa inda kuma aka ce ibda'ana an kalli su kadai ke mubashara da wankewa nan gurin ba namiji a nan ba namiji mubashar wankewa kai tsaye wankewar to mata ne kawai za ka sai a ga wata za ta ce ibda'ana wata kuma ta ce ibda'u to kowanne ga fuskarsa ibda'ana bin mayamin ha shine mutabakar hadisi da tarjama mawaɗi ruzu da wuraren alwala duk wuraren da ake wankewa alwala in an zo wankan mamaci to a wanke mai su wanda in yana da rai su yake bibiya ya wanke wajen alwala aka ce hikimar da ke ciki su gaɓoɓin da ake wankewa wajen alwala za a tashi ranar tashi alƙiyama sun yi ko ina haske don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa za su taho ran tashi alkiyama gurran muhajjalin masu haske kuma masu sofa ne waɗanda suke masu fari biyar kamar danda danda dokinan danda suna suna haske hannuwansu suna haske ƙafafuwansu suna haske a fuskokinsu to kaga wannan to saboda wannan haske da suke daga wanki wanda ake wajen alwala ba ta shalka maka za su tashi to don haka a jaddada mata alwala yanzu ko da za ta tafi an jaddada mata alwala domin ƙara jaddada wuraren nan na takjini
babun mawadi uludu min almayyit ya muku faduwa babu mawaƙi babun ko babu mawaƙi'il wudu'i
babu
babun muna mu dai babu mawaƙi'il wudu'i min almayyiti babin da ke magana akan wuraren alwalla wuraren alwalla min almayyiti na mamaci wuraren da za a yi masa alwalla kenan gabubba gabubban alwalla to a wanke mai su to shine imam bukhari mabari to
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاب عن حفصة بنت سيرين مم.
عن أم عدية أمي.
رضي عن أم عدية مم.
رضي الله عنها قالت لما كسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواد الوضوء
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن حفصة عن حفصة بنت سيرين عن أم أبية رضي الله تعالى عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوع منها وانا الحديث يحيى بن موسى لم تدموا قال حدثنا وكيع ya ce wani ya zantar da mu an khalid ya karbo daga khalid al-hazza an hafsata binti sirin shi kuma ya karbo daga hafsat binti sirin al-ummi abiyya ya karbo daga ummi abiyya radiyallahu ta'ala anha yadda Allah ta fata gare ta qalat ta ce lamma ghassalna bintan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da muka wanke yar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zainabu kenan qala lana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa nahnu nafsiluha alhali a lokacin muna wanke ta sai ya ce ibda'u bima minha ko nahnu nafsiluha mun kikkimtsa muna shirin farawa ya ce ibda'u ku fara bima minha da damarta wai ɓangaren dama sannan hagu ɓangaren dama sannan hagu wa mawadhi'il wudu'i sannan kuma da wuraren alwalla ma'ana ai mata alwalla sosai sosai don haka yake mashhuri abinda an mashhuri ga malaman mazahibu ana yin alwalla in ba ga hanafiya ba duk dai da yake wasu malaman sun ce ai ko hanafiya ba sun suna yin alwalla da mamaci abinda ba su yi kurkura baki kurkura baki da shaƙa ruwa saboda abin da sun ka ɗauka kurkura baki ba su abin da sun ka ɗauka kurkura baki a magmaba a zuba ruwa a harraka su cikin baki ta ce mai rai zai iya wani wannan kenan ba ji alul ma'idin kawai su kuma sun fahimta a ji alul ma'idin to in ji alul ma'idin a iya sa mai a karkata a karkata sai a karkata kan shaka sai su zubo an yi kurkura baki sannan a zuba mishi ruwan a zuba mishi ruwan da hanci sannan a dago sai su zubo to kaga shi ma yin shaki ke to amma a wajensu tun da bai da rai su hanafiya suka ce ba ma kuma ba ba shaki domin rai ke yi rai ke yi to babu rai rai ke sa mutum ya motsa ruwa ya harraka su in ya gunda su sai kurkura kaga sai da rai za a yi wani sannan rai ne zai ja numfashi in ya ja numfashi kuma sai ya kago kaga babu rai bayan za a yi wani suka ce duk alwala tsaf za a yi mai amma ban da wani shi kaɗai ne su ma a hanafiya ne to
باب هل تكفن تكفن المرأة في إزار الرجل
in an lura wannan hadisi ya maimaitu kuma yana ta maimaituwa wannan hadisi ya maimaitu kuma yana ta maimaituwa imamu bukhari sai dai karraro shi wajen wuri goma wannan hadisi na umma diya cewa sun wanke biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zainabu alaihi salam sun wanke ta sun mata wanka to sai da imamu bukhari yayi babi babi watan ya kaga karrara shi wuri goma aka ci me dalilin karrara shi saboda yawancin duk abin da za a faɗa an faɗe shi a wancan babin in an lura duk abin da za a faɗa an faɗe shi a wancan babin cewa hal duka fanul mar'atu fi idanar rajul ai ya wuce jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire hikmo kwarjallansa ya ya ce a lulluba mace shi ko kaga tun daga nan an fahimci tuka fanul mar'atu fi idanar rajul yubda'u bi bayanil mayyiti tun jiya an ji shi babu mawadi wudu'i jiya an ji shi don haka duk hadisin za a ji kamar wato duk abubuwan da za a sake ma babi mai zaman kai ne to an san wannan tun can baya to menene dalilin da yasa Imam Bukhari abin da ya ja shi zuwa ga wannan takrari ya ce abin da ya ja shi zuwa ga wannan takrari sai atur riwaya yalwar riwaya hadisin nan ya karɓe shi daga mutane daban-daban to tun da ya karɓe shi daga mutane daban-daban bari ya kakkasa bari ya kakkasa da ya ta zubo su cikin babi guda ya karɓa daga wani ya karɓa daga wani ya karɓa daga wani to bari sai ya kakkasa sai ma tarjamomi kowace nukuda sai ya ware ta sai mata tarjama cewa za a iya wanke mace watan a wanke mata wuraren alwala ka zama da ce mai zaman kanta sai mai da tunuka mai zaman kanta sai mata bayani sai ya ba ta isnadi mai zaman kai ne don haka kowace matsala kowace kowane babi sai ya kawo mashi isnadi ne na daban bai hada da dan shi amma kuma dukkan shi an bi zai kure da ummu wadiya zai kure da ummu wadiya ne ita ce wadda maza na riwayoyin gaba ɗaya za su tuke da ita don haka a na fitar da su wajen wuri goma ne imam bukhari ya karrara wannan hadisi na umadiyya na farko da ya kawo shi a babin babu husnil mayyiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidri anan ya roce shi ta kan wa ta kan Isma'il ibn Abdullah kaga ta kan Isma'il ibn Abdullah ya roce shi a wannan babin sannan ya sake kawo shi ya roce shi ta kan- a cikin babin babu ma yustahabu an yusala witran to shi kuma ta kan wa ya roce shi nan ba ta bai kawo bai roce shi daga Isma'il ba sai ka ji kan Muhammad ibn al-Musanna ko kuma Muhammad ibn ah, Salam al-Baykandi bisa kan khilafar da muka ambata jiya cewa inda ya kawo shi mubhaman ba a san ɗayan uku din nan ba wane ne to ala ya tahala dai ya kawo ta kan ko dai Muhammad ibn Musanna ko kuma Muhammad ibn Salam al-Baykandi sannan ya sake maimaita hadisin na Nahum Wadiya babu ma yubda'u fi mayamin al-mayyit wanda muka karanta yanzu to amma ta kan waya ka iya rawaito shi ta kan Ali ibn Abdullah al-Madini alura yanzu shi muka karanta shi an Ali ta kan Ali ibn Abdullah al-Madini sannan ya sake rawaita shi ma babu mawadi al-wudu' min al-mayyit a babu mawadi al-wudu' min al-mayyit ya sake maimaita hadisin amma ta kan waya rawaite shi takan yahya ibn musa sannan ya sake rawaita shi babu hal tukuf hal tukaffanul mar'atu fi idanar rajuli wanda yanzu aka karanta shi kuma takan wa ya rawaita shi takan abdurrahman ibn hammad abdurrahman ibn hammad sannan na shida yace babun yuj'alul kafuru fi akhirih ana sa kafir a wankewar ƙarshe ta mamaci a sa kafin to nan ma sai da sake mai hadisi amma ta kan wa ta kan hamid ibn amr kaga tsaro hanyoyin bai mai tasu in ya kawo ta muhammad ibn musanna shikenan sai dai wata daban sannan babu na qadi sha'ar sha'ar mar'at nan kuma ya ruwaice shi ta kan ahmad ibn salih sannan ya sake babu kaifa ish'aru lil mayyit shi ba nan ya kawo shi ta kan ahmad ibn salih باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون شي كما يرويته شي نان تكن قبيصة سنن نقوم باب يجي يلقى شعر المرأة خلفها شي كما تكن وا تكن مسدد ابن مسخط kaga wuri goma ya maimaita hadisin nan ɗaya don haka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa lambobi na adadin hadisan bukhari suka yi wata saboda takrari hadisi ɗaya ne za a maimaita shi wajen goma amma kowanne dalili za a ba shi tarjama daban dalilin da yasa aka kawo shi wuri kaza daban dalilin da yasa aka kawo shi wuri kaza daban amma shi dai hadisin shi dai ne na ummi aliyya babun hal tukaffanu almaratu fi izar rajuli shin ya halatta ayyuwa mace likafani a cikin izarin wato namiji ma'anan kyautar namiji ai amfani da shi ko ba za a yi ba to
حدثنا عبد الرحمن بن a wata عبد riwaya ma wadda ba wannan muka karanta ba babu haɗin kawai babun tukaffalu mar'atu fi idarar rajul shikenan kaga babu istifhami kawai ana yi mata kaga tun daga tarjama an san amsa
حدثنا عبد الرحمن بن حماد Mm.
أخبرنا ابن عون Mm.
عن محمد Mm.
عن أم عتية Mm.
قالت توفيت بنت رسول النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
وقال لنا اجسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك فإن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه ونزع من حكوه إزاره وقال أشعرنها إياه
حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم أبي قالت توفيت بنت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره فأعطانا وقال mu ya samu da fa'a ɗana falamma faragna azannahu fa naza'a min hiqwihi idarahu fa a'dana wa qala ash'irnaha iyyahu wannan hadisi Abdurrahman ibn Hammad kake da in mun lissafa bai kasa malami goma wanda Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin gare shi saboda duk zai kawo wata riwaya za ka ga isnadin ya saba ba ta kan malam wani zai kawo shi can ya kawo ta kan Muhammadu bin Salami ne ya kawo ta kan Ahmadu bin Salim ne ya kawo ta kan Kabisa nan ya kawo shi ta kan Ali ibn Abdullah al-Madini ne ya kawo ta kan Abdurrahman bin Hammad kamar irin wannan to haka ne qala yace akhbarna ibn Awn yace ibn Awn ya ba mu labari an Muhammadin ya karbo daga Muhammad ibn Sirin al-Ummiyadiyya ya karbo daga Ummadiyya qalat abinda Ummadiyya tace tuwfiyat bintun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya watan diyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta wafati fa qala lana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana irsilaha falafan wanke ta uku marra uku aw khamsan ko marra biyar au akthar min zalika in ra'aytunna nan ba shakka ba rawi bace kasa in kaga wani bi an kawo an ce au kaza au kaza sai a ce shakkar rawi rawi na shakka ko wannan ba shi bane au au din nan ba na shakka bane na takhayyiri ne manzo Allah na ba su ummu adiya zabi ko su wanke ta su uku ko biyar au akthar min zalika ko sama da biyar in ra'aytunna in kun akwai bukatar yin haka in kun ga akwai buƙatar wanke ta sama da biyar din to kuna da daman ku yi haka fa idza faragtunna amma in kun kare fa azinnan ku sanar da ni falamma faragna lokacin da muka kare azanna sai muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun kare fa naza min hiqwihi izar kaga magana jiya kaga can jiya sai ce fa naza hiqwa ko fa a dana hiqwa to abinda a hiqwa ƙugu nan inda ake ɗaura zani shi a hiku to abinda ake ɗaurawar a babin balaga sai a bashi sunan ƙugu shi abinda ake ɗaurawar to sai a ce mashi hiku amma hakikatan ba shi ne hiku ba shi sunan shi izamu to da ana ɗaura shi ga hiku sai majazan sai a bashi sunan shi ƙugu don ana ɗaura shi ga ƙugu an fahimta to sai je sai tafa ana hikuwa ƙugu to amma kaga nan ya fito da shi karara sai ya ce fana za a min hikiwihi izaru sai ya ciro ya kwanto izaru izari shi min hikiwihi daga wato kwibi ne ko kuma daga daga kugunsa ba da na sai mi kuma wa ce a shikir na hadiya ku lulluba mata shi an dai ji magana wato shi'ar tufa jiya tufafin da ke dab da jiki wanda bai da shawaki tsakanin shi da jiki to shi ake magana eh wanda yake kai tsaye da fatan jiki kamar yadda kaga singileti ta yi jamfa kai tsaye ga fatan jiki to inda ba singileti sai jamfa to jamfa ta yi kai tsaye ga fatan jiki bisa ga babban riga to haka haka shi ne wallahi sallallahu alaihi wasallam ce shi za ku fara lulluba mata kafin a sa mata kowane irin kafin saboda ta samu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba da kafan ne babu ba a manzo Allah yana son ta samu albarka shi yana son ta samu albarka shi kuma ya karantar da neman albarka shi kuma malamai mun jijiya sun ce hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun farko bai ce to ga wannan izarin nawa ba in kun gama ku sa mata ba aka ce abinda manzo Allah ke so direct da aka sai da ya ce a bari sai an gama wanka in kun gama wankan ku sanar da ni bai faɗa musu ga abin da za a yi ba sai da aka gama wanka sai ce to sai gaban su ya tsari ya kwanci wancan zabi saboda suna amfani da shi ne bayan an sa riga doguwa an sa alkyabba ma kila to kuma da wancan izari ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke sawa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wando ma malamai suna da sabani akan shi suna da sabani akan manzo Allah ya sa wando amma izari ne kawai to saboda haka sai manzo Allah ya kwanci naza'a min hikmihi izarahu fa aqala sai ya miƙa masu dammi domin ya zamo daga cikin shi ko hucewa bai ba sai jikinta malamai suka ce shi ne hikimar yin haka
babu yaji alkafuru fi akin babun yuj'alul kafuru yuj'al al-kafur fi akhirih wani kuma nusa ce babun yaj'al al-kafura fi akhirih da ga wanda ya ga ce yuj'al bina'u majhuli kafuru na'ibul fa'il kada ya gyara nusa ce akwai kuma babun yaj'al al-kafura bina'u al-ma'lumi kenan kafura zan maf'ulun bihi babun tabbiruwa ga babu wannan babu kenan ya ji alul kafura mai wanki mamaci mai wanke mamaci da shi ake ya ji abu ya sanya kafur fi amirhi a wankewar karshe in kuma an ce yoji abu to ana sanya kaburu kafur fi amirhi a wankewar karshe na mamaci to
حدثنا حامد بن عمر mm.
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب Mm.
عن محمد مم.
عن أم عطية مم.
قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
فخرج فقال أبتنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فإن رأيتن بماء وسدر وجعلن في آخرة كافورة أو شيئا من الكا- من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرجنا آذناه فألقى إلينا ذكره وقال أشعرنها إياه
حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم أبي قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فخرج فقال أغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وصبر واجعلن في, في الآخرة كافورا أو شيئا من كافوره فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولن حديث هابد بن عمر يا ذا سدم قال يتحدثنا حماد بن زيد يجي حماد بن زيد يا ذا سدم وأنا أيوب يا كفولك أيوب السختياني أم محمد يا كفولك محمد بن سيرين أن أم يادية شيكو محمد بن سيرين يا كفولك أم يادية قالت تجي kaga nan imam bukhari ya kawo shi ta kan wa ta kan hamid ibn umar yace hadathana hamid ibn umar to in aidun nasini fa kharaja an farko surati توفيت إهدا قالت أمة إيا تجي توفيت إهدا بنات النبي لين يا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تاي وفاتي فخرج فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ita ce sayyida Zainab alaiha salam fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afsillaha thalatha wanki ta sau uku aw khamsa ko su biyar aw akthar min zalika in ra'aytunna ko kuma sama da biyar din kun ga akwai bukatar yin haka bima'in wa sidrin amma dai muta'alliqin bima'in wa sidrin muta'alliqin afsillaha wanki ka bima'in da ruwa wa sidrin da magariya waj'alna fil akhirati kaga fil akhirati ko fil akhirati biyar wanki wa karshe ku sanya kafuran kafu aw shay'an min kafurin ko wani abu daga kafur wanda an ji abinda malamai ke fahimta aw shay'an min kafurin suka ce ku da wani abun da ya auni kafur wajen kamshi a iya sawa a cikin wanke wannan ko da ba kafur din bane fa idza faragtunna da kuma hikimar sa kafir din yana kore kwari kada bayan an binne shi cikin kabari su rika biyo shi Mm, su rika biyo shi da da- da- da- da sanya shi to kafir din nan sai kore su fa idza faragtunna in kun kare wanka- wanke ta fa'adinnan ku sanar da ni. qalat sai ta ce falamma faragna lokacin da muka kare azanna sai muka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqa ilaina hiqwa kaga can fa naza'a hiqwa fa naza'a min hiqwihi izara fa naza'a min hiqwihi izara gonta amma nan fa alqa ilaina hiqwa kaga ya kawo shi kan majazi kenan fa alqa sai ji wanda hiqwahu yajihu hiqwahu wato izarin sa ilaina zuwa gare mu fa la ta ashirna iyahu kullu mata shi ku fara lulluɓa mata shi ne zama na farko ya zama shi ne ke mubashara da cikinta وعن أيوب وعن أيوب مم.
عن حفصة مم.
عن حفصة عن أم عدية مم.
رضي الله عنهما نحو مم.
وقالت إنه قال أقسمنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك فإن رأيتن قالت حفصة قالت أم عدية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وعن أيوب عن حفصة عن أم أبيكم عن حفصة عن أم أبيكم muna musu yi kuskure ya ɗauke an ɗin sai ce an hafsata ummi abiyya an hafsata an ummi abiyya don hafsatu daban ita ce hafsatu bintu sirin ummi abiyya kuma daban ita ce marwayacin hadisi wadda ake ruwaitowa da ruwaita mai ruwaitarwa رضي الله تعالى عنهما بنحوه وقالت إنه قال أغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت حفصة قالت أم أبية رضي الله تعالى عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وأن أيوب حكم أرويت دق أيوب السختياني دق أيوب السختياني وترواية تدبر هذا adadi ne akan wancan isnadi domin wancan isnadi kaga daga Hamid ibn Umar Hamid ibn Umar daga Hammad ibn Zaid Hammad ibn Zaid daga Ayyub as-Sakhtiyani ko shi kuma Ayyub as-Sakhtiyani daga Hafsat bint Sirin to kaga wancan kenan to haka yace kuma an sake ruwaitowa hawa yau dai ta kan Ayyub as-Sakhtiyani amma wato daga Hafsa daga Hafsat bint Sirin ita kuma hafsatu bint sirin daga ummu adiya ummu adiya radiyallahu ta'ala anhuma qalat tace kaga bambanci wancan kenan wancan daga hamid ibn umar daga hamad ibn zaid daga ayyub as-sufyani daga muhammad ibn sirin to kaga bambancin wannan ayyub as-sufyani kuma daga hafsa kaga ya karba daga wa kenan daga mutum biyu shi ayyub as-sufyani ya karba daga mutum biyu ya karba daga hafsatu bintu sirin ya karba daga muhammad ibn sirin dawa da kauna duk ya karba hadisin da gare su to shine imam bukhari ya kawo maka riwayar ta bangaren hafsatu bintu sirin wanda ita ma din dai ta kan ayyubu sufyani ce amma tana da bambanci da ta muhammad ibn sirin to me bambancin su yace wata rabbi Allah ta'ala anhuma bi nahwihi kwatan kwacin irin wannan shi ma arwaita ta kan hafsa ta kan umariya amma bambanci wa qalat sai ta ce innahu qal haqiqa umariya ta ce haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce billaha salasan aw khamsan aw sab'an kaga aw sab'an ya bambanta wancan salasan aw khamsan aw akthar min dhalika in- in- in ra'aytunna kaga bambanci kenan nan kuma salasan aw khamsan aw sab'an أو أكثر من ذلك إن رأيتن هذا من شكل رواية محمد بن سيرين ده تحفظ بن سيرين قالت حفصة حكما أقول قال بمبنشي حفصة تاتي الرواية وأن الرواية قالت أم علية أم علية تاتي رضي الله تعالى عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذا وش الرواية محمد بن سيرين بأول بيرويتا دقا أم علية بتاتي watan ja'alla mun sanya ra'asaha kan gashin kanta salasata qurunin mangaye uku tsoraye uku mun mai da gashin kanta tsoraye uku kaga wannan a riwayar Muhammad bin Sirin ta kan Ummi Adiya din babu amma ta kan Hafsa bin Sirin ta kan Ummi Adiya akwai wannan bayani kaji bambancin wannan riwayoyi guda biyu amma ku duk an lura ba duk marwacin wanda ya karba daga mutane biyu din nan mutum ɗaya ne shi ayyubu sassiyari babu naqdi sha'ril mar'ati باب نقد شعر المرأة babu naqdi sha'ril mar'ati wannan babu yana magana akan warware kitsan mace in tana da kitso sai wafatin sai a sai a warware tunda mu a mazhaban malikiya ba su dauki wannan ba sai aka ce watan wala yalzamu naqdu dhafa'il haka yake san a cikin na malikiya warware gashin kanta ba dole ba ne a ce sai an tsere mata gashin kai amma kuma nan gashin nan ku sha'ir mara watan a warware gashin kan mace in ta yi fati an zo mata wanka sai a warware kitson sai a shace shi an shace shi sai a mai da shi kulli uku kulli ɗaya wata manga ɗaya a nan gaba mangaye biyu a nan gehen dama da gehen hagu su ne salasar korona da
وقال ابن سيرين وقال ابن سيرين ابن سيرين إن لا بأس أن ينقض شر المرأة باب ليف أن ينقض يجي أوروري أتئه قاش كم
نعم مليك.
مرأة وميت يجي مو مرأة يجي Eh, akwai nusar mayyiti din suka ce nusar mayyiti wai ruwa da na sha'arin mayyiti ko a amu saboda bai lita na wani hirrajina wal mar'a domin namiji na yin kitso mace ma na yin kitso al'adar mu ce kawai da ba ta yi amma su al'adun na yi sai a kice kan namiji sosai sosai da za a kice kan mace kuma a ga irin wannan mangayen kamar yadda za a yi wa mace to amma mu al'adar mu ba a yi Mm, to sai ya kawo shi cewa watan la ba su an yi nuqaba sha'arul mayyiti saboda mayyiti ya haddabi an yakuna rajul wa ya haddabi an yakuna unsa zai iya daukan mace ko namijin duba kowanne ne a warware gashin kansa to in an lura wannan taliki ne mamu bukhari bai kowar isnadin shi ba bai kowar isnadin shi ba wannan isnadi sa'id ibn mansur ya yi waslin sa ko ce wannan ta'aliki sa'id ibn mansur ya yi waslin sa ma'ana ya kawo isnadin shi za kawo shi masulun ta kan ayyub ta kan muhammadu ibn sirin ibn abin shaiba ma ya rawace shi ta kan mus- a cikin musannaf ɗinsa amma shi ta kan hafsa hafsa bin tusirin
حدثنا احمد حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قال
ومن نعم نعم
حفصة بنت سيرين بنتا بنت سيرين قالت مم.
حدثتنا ام عطيه مم.
رضي الله عنها أنهن جعلن رأة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون مم.
نقدت نقدتنه إيه نقضنه نقدنه ثم غسلنه مم.
ثم جعلنه ثلاثة قرون حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم أبي رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون ولنا الحديث أحمد بن صالح يا ذا الزدم قال حدثنا عبد الله يجي عبد الله بن وهب يا ذا الزدم قال أخبرنا ابن جريج يجي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يا بام لاباري قال يجي قال أيوب يجي أيوب السختياني ياتي وسمعت حفصة بنت سيرين نادي حفصة بنت سيرين قالت تاتي حدثتنا أم أبيه kaga nan kuma attaka Ahmad bin Salih ya kawo shi yace ummu Aliya ta ba ta zantar da mu radiyallahu ta'ala anha annahunna ja'alna ra'sa binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta qurun yace su dinnan haƙiƙa sun sanya gashin ja'alna ra'sa binti rasulillahi sun maida sun sanya gashin kan diyar manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam ta qurun mangaye uku naqadnahu wanda suka warware gashin kan mana suka warware tsurayenta thumma thumma ghasallahu sunna suka wanke gashin thumma ja'alnahu thalathata qurun sunna suka mai da shi suka saki watan watan lallabe shi kamar irin watan tsuru uku kuma mangaye uku to kasance
Akwai sauran a cikin akwai sauran lokaci.
باب كيف الإشعار لميت لميت babun tabbiru hada babun kaifal ish'aru lil mayyiti wato yadda ake ish'ari ga mamaci ma'ana minti arba'in ya fi a to lokaci